أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الكاتم الناصر الحق بالحق وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana ci gaba da wannan karatu mai albarka cikin wannan littafi na al-anwarul muhammadiyya min al-mawahib ladunniya na imam yusuf an-nabhani rahimahullah subhanahu wa ta'ala karatu mu dai gabata mun karkara karatu a daidai al-maqsid al-kani wanda ya mana magana cikin mu'jizat na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama wanda karatun mu ne da ikon Allah za mu tashi ne wato al-maqsid as-sadis مقصدي نشدة da zai mana magana fi ba'di ma warda fi ayi tanzili cikin shashin abin da ya zo daga cikin ayoyin alqur'ani min izami qadrihi wanda zai mana magana game da wato girman daraja na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita girman daraja ta sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani abu ne wanda babu wanda ya san shi sai Allah Ibrahim Kaulana cewa Muhammadu lam ya'rifu ghayru ilahihi yadiku jami'ul kauni an hamli kaunihi تعرف فيه الحق وهو منكر متلسم سر لا يريه بكل شيء yace manzan Allah lam ya'rif ghayru ilahihi ba wanda ya san manzan Allah wato a ainihin haƙiƙanin darajansa sai wato Allah kamar yadda karatun mu na je mana bayanin cewa babu wanda ya san Allah ya ga Allah a haƙiƙanin kamalar ahadiyyar zati sai manzan Allah to haka babu wanda ya san manzan Allah sai Allah shine Muhammadu lam ya'rif ghayru ilahihi annabi Muhammadu babu wanda ya san shi sai Allah sa ya diku jami'ul kauni an hamli kaunihi dukkanin kaunu ta gajiya gurin ta dauki yanayin wato girman kadarin manzon Allah ta'arrafa fihi al-haqq wa huwa munakkar Allah al-haqq wato yayi ta'arrufi ne ta cikin manzon Allah wato ta cikin manzon Allah aka san Allah amma kuma shi manzon Allah wa huwa munakkar shi wato ba a san shi ba mutalsamu sirrin manzon Allah shi wani sirri ne mutalsami wato la yarini bi kursihi wato baya wato samuwa ta yanayin nema irin na ɗan adam wani daga cikin manyan waliyan Allah ana ce masa Abu Yazid al-Bastami yake cewa kutul jatal ma'arifi na kutsa cikin kogin ma'arifa ɗaliban lil wuqufi ala al-haqiqati al-muhammadiyya ina neman naga haqiqanin muhammadiyyan manzon Allah yace fa iza baini wa bainahu sab'una alf hijabi min nuri yace da na matsa sai kasance tsakani na da shi akwai hijabai dubu saba'in na haske لو دنوت لواحدة من هذا نقص سجل يكتوين إن هجابا لا تركت كما تحترق الشعرة في النار دا نو قوني كمن يندقاشي يكي قوني وأتكو موتا فأشي كاغا واتو أنا مغانا إذا مقدره جرما قدر من زن الله شين أبند إمام يوسف واتو إمام البسيري يكي فلا منا أتكين البردة يكي سوا وانصب إلى ذاته ما شئت من شرف وانصب إلى قدره ما شئت من إذن فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرف عنه نارق بفمه لو ناسبت قدره آياته إذما أهيته حين يدعى دار كرمني abin da yake cewa wansu ila za ta nima shi ita min sharafin duk abin da kaga dama na sharafi ka nasabta shi ga manzon Allah wansu ila kadri nima shi ita min azami duk abin girma ka nasabta shi zuwa ga wato girman manzon Allah domin wato kadarin girman manzon Allah law nasabat qadru ayatuhu izaman da a ce wato abin da ake faɗa na kawarikul adati na manzan Allah sun kai girman manzan Allah to a hayat muhuɗi ne du'a dari sarramani wato da in ka shiga makabarta ka kira sunan manzan Allah to duk wani mataccen da ke cikin wannan makabartan zai farka saboda girman manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama shehu na ce mana fa'alki la tanha wa qadruki fawqaha wa miqdaruki samil ali fawqa zaliki yana bayanin girman kadarin halar manzan Allah fa'alki la tanha ayoyin halar manzan Allah ba sa karewa ma'anan al'ayu anan ma'anan al-mu'jizat wa khariqul adat wa qadruki fawqaha amma qadrin manzan Allah yana sama da wannan wato al-ayat din wa miqdaru istanil ali fawqa zaliki wato miqdari qadarin manzan Allah kuma na sama da wannan daraja sallallahu alaihi wa sallama to ashe darajar manzan Allah wato ba zai faɗu ba wa rifatu zikrihi da kuma yanda aka daga ambaton manzan Allah wa rafa'ana laka zikraka kenan وشهادته تعالى له بصدق نبوته وكما عند الله شيدا ومن زان الله da gaskiya irin na annabtan manzan Allah wa kasanihi ala tahqiqi risalatihi da kuma rantse wanda Allah ya gurin tabbatar da risalan manzan Allah da Allah yake cewa yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ya rasulullah wa tibai sunnati da kuma bin sunnan manzan Allah wa wujubi ta'atihi da wajibcin yin da'a wa manzan Allah wa aklihi ta'ala lahul mithaqa da yanda Allah ya dauki alƙawari ala sa'irin nabiyina akan sauran annabawa shar'i ne wato in manzan Allah sallallahu da su yi imani da shi idan sun riski manzan Allah da kuma su wato taimaki manzan Allah sallallahu alaihi wasallama za su miƙa wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wuya النوع الأول في آيات تتضمن عظم قدره nau'i na farko zai mana magana ne cikin ayoyin da ta tadammanu ta kunshi izama qadrihi wato girman kadarin manzan Allah wa rifati zikrihi da kuma daukakan ambatan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa jalili martabatihi da girma irin na martaba tasa wa uluwi darajatihi alal anbiya'i da kuma daukakuwan darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akan annabawa wa tashrifi manzilatihi da kuma sharrafa manzila na manzan Allah قال الله تعالى الله كيتي تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله Allah ce wa'innan wato tilka rusul wa'innan su ne manzanni in an ce ar-rusulu wato su ne guda ɗari uku da goma sha uku nan wato al-mursali ne kenan al-anbiya kuma su ne dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu wanda cikin su ne Allah ya kira wa'innan mutane wato ya kira kwaya ɗari uku da goma sha uku nan suka zama wato al-mursalina to a cikin al-mursalina shine Allah ke ce mana to tilka rusulu wa'innan su ne manzanni a cikin manzannin nan faddalna ba'dahum ala ba'din min fifi ta shaki akan shaki ma'ana minhum man kallama Allah a cikin su akwai wanda yayi magana da Allah ko akwai wanda yake magana da Allah shine annabi Musa kenan wa kallama Allah Musa taklima annabi Musa na magana da Allah magana tunda dama yana daga cikin ulul azmi minar rusuli قال المفسرون يعني موسى عليه السلام كلمه بلا واسطة malaman tafsiri suka ce ma'ana Allah ya yi magana da annabi Musa mu shafa hakan wato ba tare da wasiɗa ba wa qawlu wa rafa'a ba'dhum darajatin da Allah ta tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dhum darajatin mun daga shashin darajan wasu akan wasu yani Muhammadan sallallahu alaihi wasallama rafa'ahu Allah ta'ala wato na nufin cewa manzon Allah Allah ya daga shi akan annabawa min salasati aujuhin ta fiskoki guda uku بالذات في المئراج الله يفيتي تواتو من زن الله ذاتي أتم إراجي أكن النبوة وبالسيادة على جميع البشر لكم السيادة من زن الله أكن ذكر بشرية دون بشرية واتو ينا كركشين سيادة من زن الله أنا سيد ولد آدم ولا فقر وبالمؤجزات كأن الله يا قار واتو جرم من زن الله صلى الله عليه وسلم دع المؤجزات الباهرة duk da cewa wasu malaman marifa suna ganin kawai cewa wato manzon Allah girmansa ba wai ta hanyar mu'jizatu bane ko ta hanyar kawarikul alati ba a'a turran gini turran zane haka Allah ya halicci manzon Allah ya so ya bashi irin wannan girma da daraja sallallahu alaihi wa sallama li'annahu alaihi salatu wassalam utiya min al-mu'jizati ma lam yu'ta nabiyyun qablahu da min manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an bashi wato mu'jizat wato irin mu'jizatin da ba a ba wa wani annabi kafin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka karanta a karatunmu da ya gabata cewa dukkanin wani abun da Allah ya bawa wani annabi na mu'jiza to Allah ya bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato abin da tafi wannan waqad wato ما لا ي... ما لا يخفى فيه لما فيه من الشهادة على أنه الألم الذي لا يشتبه والمتميز الذي لا يلتبس وقد بينت هذه الآية وكذا قوله تعالى wannan aya ta bayyana mana wato fifitan darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ala sa'iri darajatil wato mursalina to ba ma a cikin wato al-mursalina ar-rusul ba a cikin annabawa ma Allah na cewa wal qad faddalna ba'dun nabiyina ala ba'din mun fifita shashin annabawa akan shashi inji manzon Allah to kaga an samu wato at-tabdilu fil nabiyina a cikin annabawa akwai fifiko to haka ma a cikin mursalai akwai fifiko to a cikin mursalan ma Allah ya ware kwaya wato biyar wanda su ne ulul azmi min rusuli a cikin su ma Allah ya kara ware manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato shine wato gaba da su fala miryata anna ayati nabiyina sallallahu alaihi wasallama wa mu'jizatihi azhar wa abhar wa akthar wa abqa wa aqwa yake cewa ba makawa cewa ayoyi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato sun fi bayyana shine shubran kawla yake ce mana wato fa ayu jami'ir rusuli ayu muhammadin فمنه إليه كل شأن مؤمما wato fa'ayu ana nufin al'ayu anan jam'u ayatu ma'ana al-mu'jizatul khariqatu lil 'ada fa'ayu da min rusuli kaga ayoyin dukkanin manzanni ayu muhammadin in an tara dun na manzan Allah ne faminhu ilayhi kulli sha'anin mu'ammama wato dukkan wani sha'ani daga gurin manzan Allah ne kuma zuwa ga manzon Allah ne wa abharu wato ta fi bayyana ta fi yawa wa abqa kuma ta fi wanzuwa wa aqwa wa mansibuhu a'la mansibu manzon Allah ta fi dauka kuwa wa dawlatuhu a'zamu wa awfaru zatuhu afdal wa ashar wa khususiyatuhu ala jami'il anbiya'i sallallahu alaihi wa sallama min an tuzkara فدرجته أرفع من درجات جميع المرسلين wato darajar sayyidina rasulullahi ta fi ɗaukakuwa daga dukkanin darajar sauran manzanni wa zatuhu atta wa afdalu min sa'il makhluqina wato zatin manzan Allah azka ta fi tsarkakuwa wa afdalu min sa'il makhluqina kuma ta fi sauran halittun Allah wa ta'ammal hadith ash-shafa'ati fil mahshar imam yake ka lura da hadisin na shafa'a manzan Allah fil mahshari a filin tashin alkiyama wa intihaiha ilayhi da yadda shafa'a ta ƙare ta zo ta cike akan manzon Allah aka ta dan waken zagaye abinan abinan abinan amma sai aka ƙare aka dawo aka tsaya akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har gurin da za a zo na cewa ana laha ana laha wa firadihi hunaka bi sudadi da kuma yanda manzon Allah ya samu al-infirad wato kadaitaka bi sudadi da shugabanci hunaka a lahira manzon Allah shi kadai ne shugaba a lahira shine allazi yaqumu maqaman lam yaqumu nabiyyun qablahu wa la yaqumu nabiyyun ba'dahu mazala dai tashi a wani mukamin da ba wani wanda ya taba tsayuwa a wannan mukamin wa ya asaka rabbuka maqaman mahmuda a ranar ne da ba manzan Allah maqamul mahmudi daman makamin hawa al'arshi makami ne na manzan Allah manzan Allah dai ji al'arshin Allah je zauna a wannan gurin Allah ya tanada masa saboda girma irin na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kama kala sallallahu alaihi wa sallam ana sayyidu waladi adama manzan Allah tinin shugaban ƴaƴan annabi adamu baki daya manzan Allah walam yaqul dhalika fikaran wa inna ma qala zalika shukran li maulahu manzo Allah bai faɗa hakan domin alfahari ba ya faɗi hakan ne domin gode wa ubangijinsa subhanahu wa ta'ala wa awwal man tashaqqu anhu al-ardu yawm al-qiyamah manzo Allah ce ni ne farkon wanda kasa za su tsage masa ranar tashin al-qiyama idan manzo Allah kasa ta tsage masa li usabil buraki wato musradan muljaman da kawo manzo Allah wato buraka manzo Allah ne tashi a kabarin sai na karkada kasa akan shi sallallahu alaihi wasallama dan manzo Allah na kwance ne a cikin kabarinsa sallallahu alaihi wasallama to in ya tashi zai hau kan wannan buraka mala'iku su da su rako manzon Allah zuwa filin alkiyama shi kadai ne da kaya a jikinsa mala'iku dubu saba'in ne da su rako manzon Allah dama mun karanta cewa kullum Allah na soke mala'ika dubu saba'in a raudan manzon Allah da safiya za su kewaye raudan manzon Allah da bukakukansu suna buga fukafukansu in yamma ya in Allah ɗauke su a ƙara sauke su mala'iku dubu saba'in haka Allah zai ta yi har a tashi alkiyama har ranar da ma'aiki zai fara tasowa daga kabari ma'aiki na tasowa wannan mala'iku guda dubu saba'in din nan su da su yi iskwato ma'aiki har zuwa filin alkiyama sallallahu alaihi wasallama wa fi hadisi Anas inda Tirmidhi ana akram waladi Adama a hadisin Anas a gurin Tirmidhi manzo Allah ke cewa ni ne mafi karamci ayan annabi Adamu yau ma izin a wannan ranar alarabbi a gurin ubangiji na wala fakara ba alfahari nake yi ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama qara al-faqr ar-razi al-mufassir al-khabir al-faqr ar-razi mafasarin al-qur'ani nan ya faɗa fil ma'alim a cikin littafin nan mai suna al-ma'alim innahu ta'ala wasafa al-anbiya bil awsat al-hamida Allah ya zukanta annabawa bil awsat al-hamida wato da sufofi kyawawa in ka duba alkurani da ka janna Allah yake maka bayanin annabawa musamman idan ka shiga cikin suratul maryama da ka ga yadda Allah yayi maulidin annabawa Allah wai ke faɗa maka wasu fil kitabi maryama wasu fil kitabi ibrahima haka Allah yake kawo maka annabi idrisa annabi musa annabi isma'il annabi ibrahim da ka ji Allah yana ta bayanin su yana ambatan su bi sifatil jamila da sufofi masu kyau dama Allah ya ce wa kullun naqussu alayka min anba'ir rusul ma nusabbita bihi fu'adaka da muke karanta maka ya rasulullahi anba'ir rusuli wato labarin manzannin Allah ma nusabbitu bihi fu'adaka abinda da mu tabbatar da zuciyanka da shi ya rasulullah to idan ka dube yadda Allah ya ambaci annabawan nan wato bi jami'i al-awsaf al-mahmuda wal kital al-hamida to sai Allah qala li muhammadin sai Allah sai tara su wa manzan Allah kuma baki daya sai Allah yake ulaika alladhina hadahumullah أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدي يا رسول الله وإن سنة وأن الله يشريس يا باس شريعة يا باس قومي وسبي لها كبدو أبي نمك باس يا رسول الله من تسرى من باك يا رسول الله فكي كويس تنكومي shine da muka karanta kwanakin da karatu da mana magana ɗabi'un annabawa wani mun bashi kaza wani mun bashi kaza wani shi kuma manzon Allah sai Allah tara masa shine Muhammadu jama'a fihi Allahu maftarak صلى عليه الله ما لاح الفلك فبلغ الرسالة الميمونة وقتل الطائفة المؤونة من زعل الله جمع الله فيه ما افترك دو أبين الله ربا وأن باوة شي من زعل الله الله تارى مسا صلى عليه الله ما لاح الفلك الله يتمس صلاة مدن الفجر يكتو شنو شوي كتمنا كتال المعالي قد حويت جميع ما تفرقت الأرسال فالمجد شامك كتال المعالي كعادون أو كتا يا رسول الله قد هويت جميع ما تفرق في الأرسال ka tattaro dukkanin abin da ya rarraba a cikin annabawa to kai sai Allah ya tara maka fal majdu shamikun wato girman ka ya rasulullahi wato shamik ya daukaka wa qad ata bi jami'i ma atau bihi min al-kisal al-hamida manzo Allah ya zo da dukkan abin da suka doki na wato dabi'u na gari faqad istama fihi ma kana mufarraqan fihi abin da zama an raba a cikin su to shi kuma manzo Allah Allah ya bashi fa yakunu afdalu minhum sai kasance wato manzo Allah ya ce annabawa وإن دعوته عليه الصلاة والسلام وصلت إلى أكثر بلاد العالم wato da'awan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasalat ta'ita ila aksari biladil alam zuwa ga mafi yawancin wato bilad garuruwa kasashen duniya kuma idan ka duba irin isar da sakon da sayyidina rasulullahi yayi manzo Allah ya isar da sakon cikin shekara 23 daman Allah ya bashi annabta irin ta zahiri ne wato lokacin da aka bashi yana shekara 40 sai da'awa ta tsawon shekara wato 23 ashirin da uku ma shekara uku a an yi addu'a sirran ne kafin lokacin da Allah ya ce masa fasda bi masu umar wa ari anil jahilina lokacin da Allah ya ce ka ka bayyana abin da wato aka baka to lokacin ana cikin addu'a sirran kenan to sai kasance iya wannan shekarun da manzon Allah ya yi shekara ashirin da kuna kira gurin da wato sakon manzon Allah ya je ya fi na sauran dukkanin annabawa baki daya bikirati sa'iril anbiya'i sabanin sauran annabawa annabi nuhu alaihi salam ya shekara dubu ba hamsin yana kira amma wa ma amana ma'ahu illa qalilu aka ce wannan kalilu din nan ana nufin mutum 82 ne suka yi imani da shi baki ɗaya da awansa ne ya shekara dubu ba 80 to fa zahara anna intifa ahli dunya bi da'wati sallallahu alaihi wasallama akmalu min intifa sa'iril umami bi da'wati sa'iril anbiya sai bayyana cewa amfanuwan mutanen duniya da da'awan manzon Allah ta fi amfanuwan sauran annabawa wato da irin wato kiran da wato da irin kiran da suka yi wa al'umman su wajaba an yakuna abdal min sa'iril anbiya sai zama wajibi manzo Allah zama yafi sauran annabawa wa qad rawa turmuzi an abi sa'id al-khudri ma turmuzi ya rawaita daga abi sa'id al-khudri قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا سيدي ولد ادم يوم القيامه ولا فقر وبيدي لواء الحمد ولا فقر وما من نبي ادم فمن سواه الا تاك لوائي wannan sa'id wato wannan hadisi na sa'id ibn al-khudri yake cewa manzo Allah ya ce ana sayyidu walad adam yawm al-qiyamah ni ne shugaban yayan annabi adam ranar tashin al-qiyamah wala fakar manzo Allah ce ba fariya nake yi ba wa bi yadi liwaul hamdi wannan tutan nan na wato liwaul hamdi tutan godiya Allah dai damka min shi ne a hannuna wato ni ne cikakken bawan da ya gode wa ubangiji subhanahu wataala wa wa ma min nabiyyin adama faman siwahu ba wani annabi da annabi adamu da wannan suke biyo bayan san ji manzon Allah yace illa ta ta liwa'i duk da su zo ne a karkashin tutana ma'ana su ma karan kansu annabawa a wannan ranan da su kamfare ne da gezan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama وفي حديث أبي هريرة مرفوعا أن رويت حديث أبي هريرة حديث مرفوع عند البخاري أنا سيد الناس يوم القيامة وهذا يدل على أنه أفضل من آدم عليه السلام ومن كل أولاده ولم يقل صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس عجبا وابتكارا من دونه ما زال بفتيك سوى شيء غباني دمون الفهري لكم جيجي لكيبا ما زال بايا حكا وإنما قاله عليه الصلاة والسلام إظهارا لنعمة الله تعالى عليه ما زال يا فتي وتدومين يبين نعمة الله سبحانه وتعالى ده الله يمسح wannan kenan كما قال تعالى كما ان الله يجزي وقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحون هو خير مما يجمعون قل كفدا مس يا رسول الله بفضل الله ده فلن ده الله يمسو وبرحمته ده رحمن ده الله يباس وانين رحمن الله شيء من الله وسبيل هكا فليفرحوا تساروا سفرين تكي هو خير مما يجمعون wannan shi yafi alkhairi game da dukkanin abin da suke tarawa wasu sai suka ce ma'ana wato qul bi fadlillahi fadlillahi anan ana nufin alqur'anul karim ma'ana saboda alkur'ani aka baka dama kai taro wasu kuma kace a'a fadlullah nan ana nufin manzon Allah rahmatullahi ma ana nufin manzon Allah wasu kuma kace a'a da fadlullah da rahmatullah nan duk ana nufin alkur'ani ne mai girma amma abin da ya bayyana cewa rahmatullahi shine manzon Allah qul bi fadlillah ka faɗa musu ya rasulullahi da fadlan Allah wa bi rahmatihi da kuma rahman Allah manzon Allah kenan to ka bi zalika falyafra'u saboda wannan abin da aka ba su sai su farin ciki huwa khairu mimma yajma'una وقال تعالى الله ورفعنا لك ذكرك يا رسول الله من توكك أنبتنك يا من زن الله صلى الله عليه وسلم نعم روى ابن خزيمة من حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل عليه السلام فقال إن ربي وربك يقول تدري كيف رفعت ذكرك يا رسول الله وأن حديث يتي من ذا الله جبريل يا زمين يتي أبنجزنا أبنجزنك yana cewa a sadri kai fa rafa'atu laka zikraka ya rasulullahi shin ka san yaya na ɗaukaka ambatonka tunda an ce wa rafa'ana laka zikraka mun ɗaukaka ambatonka ya rasulullahi to shin ka san yaya muka ɗaukaka qala allahu a'lam manzo Allah ce Allah shine mafi sani fa qala idza zukirtu zikirta ma'i Allah ce duk lokacin da za a ambace ni to akan ambace ni ne tare da kai ya rasulullah duk wanda yake Allahu to zai ce Muhammadu duk wanda yake la ilaha illallah to zai ce muhammadu rasulullahi wannan shine ma'anan ayan warafa ana laka zikraka kenan ذكره الطبراني وصححه ابن حبان وعن الامام الشافعي رضي الله عنه قال اخبرنا ابن أيينة عن ابن ابي عن ابن ابي نجيه معناه معنى ورفعنا لك ذكرك لا اذكر الا ذكر الا ذكرك معي ba lokacin da za a ambace ni ne Allah to sai an ambace ka tare da ni ma'ana ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wannan shine sifatan kalmar shahada wanda idan ka dauki la ilaha illallah da ta baka harafi sha biyu sai ka cika muhammadar rasulullah ta baka harafi sha biyu in ka ya baka wato guda 24 kenan wannan shine sifatan la ilaha illallah shi yasa lokacin da Allah ya halitta al'arshi al'arshi yana kan ruwa yana jijjiga Allah ya rubuta masa la ilaha illallah sai kasance al'arshin ya ci gaba da jijjiga sai Allah ya rubuta masa Muhammadu Rasulullahi sai kasance wannan al'arshin ya tabbata ya zauna a guri guda. Kal Imam Shafi'i ya ani wallahu an alam zikrahu inda imani billahi wato ambatan manzan Allah ya yi imani da Allah ma'ana lokacin da mutum ya karɓi musulunci in yace la ilaha illallah sai ya kara da Muhammadu Rasulullah wal azani da gurin kiran sallah in mutum yace ashhadu an la ilaha illallah sai ya ce ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa inda al-amali bis sa'ati wal wuqufi anil ma'siyah قال يحيى بن ادم يحيى بن ادم يتي ما انا ورفعنا لك ذكرك رفعه بالنبوة ما انا الله يا اجا من زن الله لي نبوة وعن ابن عطاء جعلتك ذكرا من ذكري ما انا ورفعنا لك ذكرك الله يتي جعلتك ذكرا من ذكري يا رسول الله انا سنيا كوانا امبتوني لك تكين امبتونا ما انا شيما الله انا امبتا من زن الله فمن ذكرك ذكرني دو وندي امبتي من زن الله الله يا امبتا وانه ايضا جعلت تمام الايمان بذكرك ما ايه har yanzu dai muna magana kan ma'anan warafa ana laka zikiraka ma'anan da ja'altu tamamal imani bi zikrika ma'i na sanya cikin imani sai an ambace ka tare da ni ya rasulullah ma'ana duk imanin da babu manzon Allah a cikin sa imani ne naki shi kamar da malaman mu suke ta mana magana yanda suke raddi wa wa'annan wanda suke wato taba janibin manzon Allah da da'awan tauhidi cewa babu wani tauhidin da da a cire manzon Allah a cikin wannan tauhidin ita karan kanta tauhidin tana cika ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine tamamul tauhidi wal imani قال البيداوي وأي رفع مثل أن قرن اسمه باسمه في كلمتي الشهادة to ma wani daga darajar manzon Allah ne ko wani daga ambaton manzon Allah ne da ya wuce cewa qarana ismahu bismihi Allah ya hada sunansa da sunan manzon Allah fi kalmatai shahada cikin kalmar shahada nan in ka ce wato arkanin islami guda biyar idan ka zo za ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wannan ba wai da karba su ce a'a ashhadu an la ilaha illallah guda ɗaya ba ashhadu anna muhammadar rasulullahi rukunin musulunci na guda biyu a'a in ka hada da ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullahi rukuni guda ɗaya kenan waj'ala ta'atahu ta'atahu Allah ya sanya biyayya a gare shi shine biyayya wa manzon Allah in kai biyayya wa manzon Allah kai biyayya ne wa Allah يشير إلى قوله من يطيع الرسول فقد أطاع الله wanda ya bi manzan Allah to hakika fa kaza ta Allah ya bi Allah wallahu wa rasuluhu ahqqu an yurduhu kaga wato gurin da Allah ke nuna maka kadarin manzan Allah Allah ba ya bambanta da mirin sunansa da mirin sunan manzan Allah Allah da manzansa wato su suka cancanta a nemi yardar su ko kuma a yardar da su kuma yuti Allah wa rasuluhu wa ati Allah wa rasuluhu wa ati Allah wa rasula haka da kaji Allah na kawo maka komai ba za ka ji Allah ya taɓa raba kansa da manzan Allah ba to ashe kaga duk wanda yake kokarin ya raba maka Allah da manzon Allah yana ma so ya raba tauhidin ne baki daya domin babu wani tauhidin da zai raba maka Allah da manzon Allah sai ka ji mutum yana ce maka dan Allah dan Allah wai ba ma so ya ce maka dan Allah dan annabi wai yana ganin idan ya ce maka dan Allah dan annabi wai yayi shirka ya hada sunan Allah da sunan manzon Allah subhanallahi wa qala qatadatu wa rafa Allahu dhikrahu fid dunya wal akhirah Allah ya daga ambaton manzon Allah a duniya da lahira falaysa qatibun ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله yace ba wani mai huduban da zai hau minbari yayi huduba ko wani mutashahidun wanda zai zauna yayi zaman tahiya wala sahibu salatin ko wani ma'abocin sallah illa yaqulu ashhadu an la ilaha illallah ba ce sai ya ce na shaida babu abun bauta da gaskiya sai Allah to sai ya ce wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kuma na shaida annabi muhammadu manzan Allah ne to fa huwa maskurun ma'ahu fi shahadati an umbaci manzan Allah tare da Allah a cikin shahada wa tashaqqudi da tahiyya wa maqrunun zikrahu bi zikrihi fil qur'ani wato ambatan Allah na da ambatan manzan Allah a cikin alqur'ani wal kutubi wal azani wa yu'azzanu bi ismihi fi mawqif al qiyamah kuma za a kira sallah da sunan manzan Allah a filin al qiyama وأخرج أبو نعيم في الحلية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال لما نزل آدم عليه الصلاة والسلام بالهند lokacin da wato annabi adam ya sauka a indiya domin lokacin da aka sauko su a duniya ita sai da tuna hawa an jefa ta a can jidda ne makka shi kuma sai na adam sai aka jefa shi a can indiya ya faɗi yana sujjada ubangiji subhanahu wa ta'ala to istawhaja sai annabi adam ya shiga hali na wato cewa ya saba zama tare da sai da tuna hawa suna cikin bautan ubangiji sai kuma gashi na a wani gurin da babu kowa فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام جبريل يسوع أواتو أو النمبر عند النبي آدم يكر فنادى بالآذان الله أكبر الله أكبر مرتين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله مرتين معنى جبريل يسوع يكرا صلى سو بيبيو سو بيبيو يكرا سنة الله سو بيو يكرا سنة من الله سو بيو واتو دولنا سنة لحرمة واتو النبي آدم يسامح حالي إيه وكتب اسمه الشريف على العرش كما أربو تصنع من زعل لنا مدوكتي أكن العرش وعلى كل سماء أكن دكان سمي وعلى الجنان تكون دكان الجنة وتعطي سنة من زعل الله صلى الله عليه وسلم أربوتي رواه ابن عساكر وأخرج البرزار بزار عن ابن عمر مرفوعا بزار يتفزع حديث عبد الله بن عمر من قال لما أولد بي إلى السماء لوكة أكا حولني زوا سما ما مررت بسماء إلا وجدت اسمي فيها مكتوبا محمد رسول الله ما زالت باب وتسمى لم يجن أوتي فاتسينا سامو وتسونانا ينا ربوتا والنسمة أن ربوت محمد رسول الله وفي الحلية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ما في الجنة شجرة عليها ورقة إلا مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله ما في الجنة شجرة على الجنة باب وتبشيا وعليها ورقة كما أقوي جنية أكيد to illa maktubun alaiha la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sai ka samu an rubuta la ilaha illallah muhammadu rasulullahi wato akan wannan wato ganyen bishiyan gidan aljanna wa shakka ismahul karimu min ismihi ta'ala wato an tsago sunan manzo Allah ne daga sunan Allah kama kala sanu wa shakka lahu min ismihi liyujillahu wa dhul arshi mahmudun wa hadha muhammadun sallallahu alaihi wasallama wa sammahu min asma'il husna bi nahwi 70 isman kuma an ji a cikin sunan Allah al-husna ya ambaci manzo Allah da kimanin sunaye 70 kamar yadda Allah ya bashi wato ar-raufur rahimi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim Allah dauki wannan suna ba manzon Allah wa salla alayhi fi malaikatihi Allah yayi salati wa manzon Allah cikin malaikunsa wa amara al mu'minina bi salati alayhi fa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima wato wannan duk ana maka bayanin wato girma irin na manzan Allah ne yanda Allah da kansa yake yin salati wa manzan Allah sa'annan yace malaiku su salati wa manzan Allah sa'annan Allah ya gayyaci mu'minin su ma su zo su yi salati wa manzan Allah fa akbara ibadahu bi manzilati nabiyhi indahu fil mala'i al-a'la Allah ba da labarin girman annabin sa wa malaiku a can duniyar sama bi annahu yusni alaihi inda malaika shi Allah karan kansa na masa wannan yabon wa annal malaikata tusalli alaihi kuma malaiku suna masa wannan salatin ثم أمر العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه sai Allah ya umarci al'alamin sufuli wato duniyan ƙasa alamin nasu kenan su ma su yi salati da taslimi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to fa istami'u sanawu alaihi min Allah wa ahli alalamin al-ulawi wa sufli jami'a sai kasance manzan Allah da mutanen sama da mutanen ƙasa da mutanen duniya duka sun haɗu ne cikin wato girmama manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallama wa ghairi zalika min wujuhi rik'ati zikrihi da kuma wasu makamantan fiskoki na wato daga ambaton manzan Allah duk wannan muna magana ne akan warafa ana laka zikraka ya rasulullah mun daukaci ambatonka ya manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama wa qala ta'ala Allah ke cewa taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimma khalaqa al-ardha was samawati al-ula ar-rahmanu ala al-arshi istawa wannan daha din nan fi sababi nuzuliha sababin saukan wannan aya an samu aqwalan zantuttuka da Allah ke so manzon Allah taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa ba mu saukar maka da wannan alqur'ani wato domin ka kasance ka wahalar da kanka ya rasulullah aka ce daga cikin asbabun nuzul na wannan aya anna aba jahlin wal walid bin al mughira wa mut'im bin adbi qalu li rasulullah suka ce manzon Allah innaka tashqa haythu tarakta dina abaika da ka ta wahalar da kanka ne tunda kamar addinin iyayenka فقال صلى الله عليه وسلم بل بئست رحمة للعالمين ألا يسروني لنا زما رحمة وتالكي وأنزل الله تعالى هذه الآية رادا عليهم ألا تقد ونا آيانا ساها ما أنزلنا عليك القرآن لتشكى ألا واتوينا مسرد كرام وسوى إن متعنا وتعريف الله صلى الله عليه وسلم بأن دين الإسلام والقرآن هو السلم إلى نيل كل فوز والسبب في إدراك كل سعادة وما فيه الكفرة هو الشقاوة بعينها wato Allah na sanar da manzan Allah a cikin wannan suran nan na faha ma zanna alaikal qur'ani ta ta cewa addinin musulunci da alqur'ani shine tsani zuwa ga dukkanin samun wata sa'ada cewa kafirci kuma ita ne dukkanin wani shakawa wa tani hadi daga cikin asbabun nuzul annahu sallallahu alaihi wasallam sallal laila aka ce manzan Allah ya tashi cikin dare yayi sallah wato hatta tawarra matqadamahu har kafan manzan Allah suka kumbura a lokacin da na Aisha take cewa ya manzan Allah ba za ka sauka ba ka gaba cewa ubangiji ya gafarta maka laifukan da kai da wanda da kai ce har manzo Allah ke ce mata afala kun abdan shakuran to shine wannan kenan to fa qala lahu jibril abki ala nafsika ya rasulullah ka sassauta wa kanka fa innaha fa inna laha alayka haqqan wato jikinka tana da haƙƙi akan ka ya rasulullah kuma anzalnahu alayka litan haka nafsaka bil ibarati wa tuzika hal mashaqqat al azima ba mu saukar maka da wannan alqur'ani wato domin ka sawa wato wa kanka wahala ne tsanani ya rasulullah وما بئست الا بالحنيفه السمحه وما ايكوك بس da wannan addinin na mafi sauki shine imam al-busiri yake baitoti yake cewa wato zalamtu sunnata man ahya zalama ila an iftaka kadama hudurra min warami wa shadda min saqabin ahsha'ahu wa tawa tahta al-hijarati kash'an mutraf al-atami yana magana ne akan wato yanayin yanda manzon Allah ya tafi cikin bautan ubangiji na cewa wato irin tawadu ne na zalamtu sunnata man ahya zalama na bar tafarkin wato manzon Allah wanda man a yanzu lama shine ya raya duhun dare ya ta raya ta manzan Allah ila an takakka da ma'u wato har kafafuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna kukan addurra tutuwa min wara min sabi da kumburi sallallahu alaihi wasallam sa'annan wa shadda min sagabin asha'ahu wa dawa ya nan da kayan cikin sa saboda jin yunwa ta hadal hijarati kashan mutarfal adami wato karkashin dutse manzan Allah ya daura ta وراودته الجبال ثم من ذهب عن نفسه فأراها أي ما كان منه وأكل جنوده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على الإثم وكيف تكون إلى الدر يا ضرورة من لولاها لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أردن ومن أدم نبينا العامر النعي فلا أحد أبر في الكون لا منه ولا نعم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل فهكي في ثمن بيان يلا من زعل الله صلى الله عليه وسلم يتفبر ستيد رأيوانك أدوني صلى الله عليه وسلم والحمد لله ba za mu tsawaita ba karatunmu ne saboda yanayin lokaci ga lokaci ya tafi da fatan cewa duk abin nan kuma daidai Allah ba mu ladansa da abin da muka kuskure Allah gafarta mana gobe laraba insha Allah azu jalla 29 ga watan Ramadana muna kyautata cewa ko kuma 28 za mu rufe wannan karatu da muka ɗauko shi na wannan littafi na al-Anwarul Muhammadiyya barkatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama صلى اللهم وسلم على سيدنا مولانا محمد السارك العبد الامين وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على الحمد لله رب العالمين